إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين تيغا بدا كراتون دمكي أولنا اللوكتي شوانا مسلاتي من البركة na sharkashbu shubahat kan wance yau muna sha uku ga watan jimada a saniya hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da bakwai ko ga watan biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin sati da ya gabata mun tsaya a kan gaba inda mala yake cewa qad manna Allahu alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyana li kulli shay bayan can yayi bayanin cewa fanajid Allahu fajundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan kama annahum al ghalibun bis sayf was sinan وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق ولم وليس معه السلاح kenan kan wannan gaba inda malamin ke cewa can nabi yace ai annal khawfa min min a'da'il anbiya innama huwa 'ala al-muwahhid tsoro abusa miƙiyar annabawa iya kasancewa ne akan mutumin da ya kadaitar da Allah da bauta alladhi yasluku at-tariqa wanda ya shiga cikin tafarki walaysa ma'ahu sila kuma babu makami tare da shi yaki ne zai tahi sai dai kuma bai riki makami ba li'annahu laysa lahu ilmun yatasallahu bihi domin baya da wani ilimi wanda ya rike shi makami fayukhsha an yujadilahu ahadun min ha'ula'il mushrikin ana mai tsoron wani daga cikin mushrikai ya mai shayayya fatadi'u hujjatu ya rasa hujjar shi fa yahlak kuma ya halaka fala budda an yakuna 'inda al-insani 'ilmun yadfa' bihi shubahat dole ne mumini ya kasance iya da ilimin da zai tunkude wata shubaha wa yufhimu bihi al-khasm ya rinjayi abokin rigima ko kiyayya li'anna al-mujadalata yahtaju ila amrayn domin jayayya tana buƙatuwa ya zuwa abubuwa guda biyu shine yace wa qad bayyana Allahu alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan li kulli shay wa hudan wa rahma wa bushra lil muslimin kuma Allah madaukaki ya mu ni'ima yayi ni'ima akan mu bi kitabihi da littafin shi allazi ja'alahu littafin da ya sanya shi tibyanan abu ne wanda yake da bayani li kulli shay na kowane abu wa hudan kuma shiriwa ne wa rahmatan rahma ne wa bushra albishir ne lil muslimi daga musulmi wannan sifofin da alqur'ani na Allah madaukaki ya kumsa kenan can da yace bi amrayni da abubuwa guda biyu al'awwalu isbatu dalili tabbatar dalili da dalili athani ibtalu dalili khasmihi da lalata dalili na abokin jayya ina wannan karkashin maganan gabata can da baya da yi kala wala sabila ila zalika illa bi ma'rifati ma huwa alaihi min alhaq kuma babu makawa ga wannan sai da sanin abin da ke tare da shi ma alaihi min alhaq abin da yake tare da shi na wanda yake kan shi na gaskiya wa ma alaihi khasmuhu min albatil kuma da abin da yake tare da abun ja abokin jaye shi na banna na ƙarya kenan dole sai shi iya da ilimi da abin da yake kan shi kuma sai da iya da ilimi na abin da abokin jaye shi yake kan shi a wannan lokaci ne zai iya gwagwarmaya ya rinjaye miki liyatamakkana min dahdi hujjatihi domin ya samu dama ta rogazar da hujjar shi qala manna Allahu alaina bi kitabihi al-aziz Allah madaukaki ya mana ni'ima da littafin shi mai girma alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi littafin da wata barna ba ta zuwa a cikin shi gaban shi min bayni yadayhi wala min khalfihi ko kuma daga bayan shi ba za ka samu ba wata barna ko ƙarya farkon ƙur'ani da ƙarshen shi babu tanzilun min hakimin hamid kuma sabkakke ne daga ubangijin da ya zamanto mai hikima ne a cikin dukkan abin da ya halitta kuma ya shir'anta hamidun abin godiya ne a bisa ni'imomin da ya wa bayi wa ja'alahu subhanahu wa ta'ala tabyanan Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya ɗaukaka ya sanya alƙur'ani tibyanan abin da yake bayani ai mubayyinan wanda yake bayani li kulli shay na kowane abu yahtajuhu nas wanda mutane suke bukatar shi fi ma'ashihim a cikin rayuwarsu wa ma'adihim da makomarsu thumma inna tibyan alquran lil ashiya'i yanqasmu ila qismayn abinda alqur'ani ya girma ya kumsa kai alqur'ani mai girma ya kumsa na bayanin abubuwa ya kasu kashi guda biyu al'awwal na farko an yi bayyana shai'a bi aini shi ne na farko alkur'ani zai iya bayanan abu da takamaiman shi ya ce abu kaza kaza ne mithlu ƙaulihi ta'ala kwatamcin faɗa allah maɗaukaki da ya ce hurrimata alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir an haramta an haramta muku almaita abin da ya mutu ba tare da an yanka shi ba waddam an haramta muku jini wanda yake bin wuka walahmul khinzir da nama alkhinzir ai wannan abubuwa ne wanda Allah madaukaki ya ambata ya haramta bai bar su ba a dunkule sai da ya zana su da kaza da kaza da kaza wa qauluhu ta'ala da fada Allah madaukaki da yace حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم في من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك نوانا أبو بواني قال رواند الله مدوككي يأي بيانوس بانغرام ماتن دي زمنتو حرام نيمتن يعوريس سواء wannan na da alaƙa da dangantaka ne ta jini ko kuma na da alaƙa da surukuntaka ne ko kuma na da alaƙa da abin da ya zamanto kuma bayan wannan abu biyu ne ya ce hurimata alaikumul maitatu an haramta muku gawa abin da ya mutu ba a yanka shi ba na hurimata alaikum ummahatukum an haramta muku mahaifanku wanda suka haihe ku wa banatukum an haramta muku ɗiyanku mata wanda kuka haifa wa akhwatukum da ƴan uwanku wanda kuke ciki guda uba guda ko uwa guda ko uwa guda uba guda wa ammatukum da kannai ko yayyan uwayenku mata iyayenku maza afwan amma wa khalatukum kannai ko yayyan uwayenku mata wa banatul akh da ɗiyan ‘yan uwa sawa'un wannan ɗan uwa shaƙiƙi ne ko li'abbi ne ko li'ummi ne wa banatul ukht da ɗiyan ‘yan uwa mata wa ummahatukum allati arda'nakum da ma uwayenku wanda suka shayar da ku da nono ko da dai ba su suka aihe ku ba wanda ba su suka aihe ku ba sun shayar da ku nono ne wa akhwatukum min arda'a da ƴan uwanku na bangaren shayarwa wanda kuka sha nono guda da su wa ummahatu nisaikum da uwayen matanku wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agullanku wanda suke cikin gidajenku min nisa'ikum wanda suke cikin na matanku allati dakhaltum bihinna da sharadin matan da kuka sadu da su kina agola idan ya zamanto an zo ma da agola baka sadu da mahaifiyarta ba aka samu kwatsam rabuwa shari'a ta baka dama ka armi waccan saboda ba gina aure ba nan shi sana Allah madaukake yace allati dakhaltum bihinna matan ku wanda kuka kwanta aure da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum kina idan ya zaman to ku kwanta aure da su ba to babu laihi a game da ku aure su wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum da matan diyanku wanda kuka haifa surukan ne kenan ko wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad sabaq haka Allah maɗaukaki ya haramta ku haɗa tsakanin ya da ƙanwa a wuri guda sai dai abin da ya riga ya gabata misali ka aure ya tara su yanzu ka samu dama ka aure ƙanwa ka aure ya ka sake ta babu zancen aure tsukun in shari'a ta baka dama ka armimi ne ƙanwa inda aka hana ka gama su wuri guda a lokaci guda illa ma qad salaf inna allaha kana ghafuran rahima lalle Allah madaukaki ya kasance mai yawan gafara rahiman mai yawan rahma wal muhsanatu minan nisa na daga cikin hallo matan da Allah madaukaki ya haramta mata wanda suka zamanto kuyangaggu ne mata katangaggu ne wanda matan mutane ne masu aure shi ma wannan haramun ne ku aura illa ma malakat aymanukum sai abinda damar ku ta mallaka na kuyangu kitabullahi alaikum wannan farali ne akan na Allah abiban da Allah madaukaki ya gitta muku ne ya sanya muku wa uhilla lakum ma wara'a zalikum sai aka halatta muku kuma bayan wannan kina wannan na daga cikin matan da ya zamanto haramun ne shari'a addinin musulunci ya haramta mutun ya aure su saboda alakokin da take tsakanin yake tsakaninsu wannan nau'i ne na bayani na alkur'ani mai girma ya yi bayanin abu ta kame man shi ya zana shi da kaza da kaza da kaza da kaza nau'i na biyu na bayanin alkur'ani an ya kuna tabiyanu bil isharati ila mawdi'il bayan shine wannan bayani ya kasance da nuni ya zuwa wurin wannan bayani mithlu qawlihi ta'ala kwatamcin faɗa Allah madaukaki da yace wa anzalallahu alaykumul kitaba wal hikma Allah haka madaukaki ya sabkan muku da alkur'ani wal hikma da tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin bayan da za a yi ka fassarar da alkur'ani da hikma a ka ce da alkur'ani da alkur'ani bayan balaga ta alkur'ani da fasaha ta alkur'ani ta kore wannan fa ashara Allah ta'ala ila al-hikma Allah maɗaukaki ya yi nuni ya zuwa hikima allati hiya sunna wadda ta zama to ita ce ta farkin manza Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaha tubayyinu alquran domin sunnan manza Allah sallallahu alaihi wasallama tana bayana alqurani alqurani akwai abin da yazo a dunkule manza Allah sallallahu alaihi wasallama zai bayanin cewa ga abin da ake nihi ga abin da ake nihi zai zo a sake manza Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce wannan abu ga abin da ake nihi ga abin da ake nihi kenan sunna ita take bayanin alkur'ani idan ya zo a dunkule kuma ta takaita abin da ya zo a sake wa kazalika qawluhu ta'ala haka nan da faɗa Allah madaukaki da yace fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta ilimi azzikr ana ana nihin ilimi in kuntum la ta'lamun in kun kasance ba ku sani ba قال فهذا يبين أننا نرجع نرجع في كل شيء إلى أهل إلى أهلي وأننا بيانا cewa wajibi ne akan mu mu koma a cikin kowane abu ga ma'abutan shi allazina hum ahlu dhikri bihi wanda suka zamanto su ne masana da wannan abu ولهذا يذكر أن بعض أهل العلم دليل هكا أكي أنبتا واتوا wasu wani daga cikin ma'abuta ilimi a tahu rajulun minan nasara wani mutum ya zo mushi daga daga kirista yuridu ta'ana fil qur'an al-karim iya so yayi suka a cikin alqur'ani mai girma wa kana fi mat'am mutumin nan sun zo sun kasance a wurin cin abinci restaurant shahi na 36 na ƙarshe gaba ta ƙarshe wa kana fi mat'am ya kasance iya cikin wajen cin abinci fa qala lahu hadha nasrani sai wannan kirista ya cewa wannan malami aina bayanu kaifa yusna'a hadha ta'am ina bayanin yanda ake yin ake yin wannan abinci a cikin alqur'ani ne ya so ya mai ne ya mai izgili kun ce alqur'ani ya kumshi komai ya kumshi bayanin komai har ma yanda ake tuwon wannan abincin wannan haka qur'ani ya kumsa fada ar-rajulu sahib at-ta'am wannan mutum wannan malami sai ya kirawo mai abinci wanda yake da mat'am wanda yake da wurin cin abinci wa qala lahu sai ya ce mishi sif lana kaifa tasna kaifa tasna'u hadha at-ta'am ka kamanta mana yaya ne kake yin wannan abinci fa wasafahu ya kaya mai da kaza da kaza da kaza da kaza ake fa qala hadha ja'a fil qur'an sai ce mishi ai wannan yazo a cikin alqur'ani mai girma فتعجب النصراني sai wannan kirista ya ji mamaki wa kala kaifa zaka zalika ta yaya wannan zai kasance fa kala inna Allah azza wa jalla yaqul sani lalle Allah madaukaki mai girma da buwa ya cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku ambaci ma'abuta sani in kun kasance ku sani ba fa bayyana lana miftah al-ilm sai ya mana bayanin mabudi na ilimi bil ashiya da kowane abu na duk abin da baka sani ba idan ka tambayi ma abuta masanan shi zaka samu bayani bi an nas'ala ahla al-dhikri ma mu tambayi ma abuta ilmi wannan biha da wannan abu ay ahla al-ilm bihi wa hadha min bayan al-qur'an bila shakk wannan kuma na daga cikin bayanin al-qur'ani babu shakk in ba haka ba da ba a san abubuwa ba in ba dan Allah madaukaki yayi umarni ba a je a tambaye masanan abu a tambaye su menene shi da ba a samu ilimi da yawa ba to sai Allah madaukaki ya bada mabudi na sanan abubuwa tunda shi ya bada mabudin wannan kenan shi yayi bayanin shi na'am قال فلا يأتي صاحب الباطل صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها ba yanda za a yi wani ma'abocin ƙarya ya zo da wata hujjar shi face sai ka samu a cikin alkur'ani abinda zai warware ta wai bayyana butulana ha kuma ya yi bayanin ƙaryarta lalacewar ta kama ƙala ta'ala kama yadda allah maɗaukaki yake cewa wala ya tuna ka bi mathalin illa ji ina ka bil haƙƙi wa ahsana tafsira ba za su zo ma ba bi mathalin da wani misali illa ji ina ka bil haq face sai mun zo ma da gaskiya wa ahsana tafsira kuma wanda yake kyawun fassara da bayani qala ba'dul mufassirin wasu shashe malaman fassara suka ce hadhihi al-aya ammatun fi kulli hujjatin wannan aya gaman mace a cikin kowace irin hujja na'am wala ya'tuna bi mithlin Nam, nam, talikin wannan da ya ce, La ya ati mubutulun bi hujjatin ala batulihi. Wani mai ɓanna ba zai zo da hujja ba, a bisa ɓannan shi illa wafil ƙur'ani ma yi bayyana hadhihi hujja batila, face sai mun samu a cikin alƙur'ani abinda zai yi bayanin wannan ƙaryar wannan. Bal, inna kulla sahibi batilin, bari kowane ma'abucin ƙarya istadallabi libatilihi bi dalilin sahi za ka same shi ya kawo hujja a kan wannan ƙarya tashi bi dalilin sahihin min alkitabi wa sunna zai kafa hujja akan ƙaryar shi da ingantaccen dalili daga alkur'ani mai girma da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutanen da za su yi gwagwarmaya akan abu kaza kaza ne za ka same su sun ce ai Allah ya ce kaza a cikin alkur'ani kaza ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza a cikin hadisan shi kaza fa hadha dalilu yakunu dalilan alai sai dai kash da ya ambaci wannan dalili idan kai tsokaci zaka ga dalili ne akan shi ba na shi ba kidan shi ya kamata a kafawa hujja da wannan dalilin da ya kawo ba ya kafawa mutane hujja ba da dalilin da ya kawo akan abin da yake ciki bi dalilin alai kama zakar shekul islam rahimahullah ta'ala kamar da imam shekul islam wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ambata fi muqaddamati fi muqaddimati kitabihi a cikin gabatarwar littafin shi da yace dar'ul ta'arud ta'arudun naqli wal aql kore cin karan hankali al aql an naql kore abin da ya zamanto tushen shi daga alqur'ani ne ko suna manzala sallallahu alaihi wasallama wal aql da hankali cikakke wanda bai gurbata ba ba a samun cin karo da hankalin da Allah madaukaki ya sanya wa mutum hankalin da wani gurbataccen ra'ayi bai shige shi ba bai ya samun cin karo da abin da Allah ya umarni kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kawo wannan litayi ya wallaha litayi dalili a cewa hankali al-aqlus salim la yu'aridu an-naql sahih cewa hankali ingantacce bayya cin karo da abin da ya zamanto dalili ne ingantacce qala annahu ma min sahibi bid'atin cewa babu wani ma'abucin bid'a wa batilin da wata ƙarya yahtaju bi butlanihi bi batilihi wanda yake kawo hujja a sabannan shi bi shay'in min alkitab aw min as-sunnah da wani abu na alqur'ani ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama as-sahihati ingantata illa kana zalika dalilu dalilan alai face sai ka samu wannan dalili da ya kawo hujja da shi dalili ne akan shi walaysa dalilan lahu ba dalilin shi bane ba qala qala ba'd al-mufassirin wasu shashin malamai suka fadi akan wannan wala yatunaka bi mathalin illa jinaka bil haqq wa ahsana tafsira suka ce hadhihi al-aya 'ammatun fi kulli shay wannan aya gaman mace a cikin kowane abu walaikun salam na'am eh ba dalilin shi bane ba akan shi dalili ne akan shi ba nashi ba idan shine ya kamata a kafawa hujja akan abin da yake da abin da ya kawo na'am ba dalilin shi bane ba kuma kai tso kai kai kai kai kai lisayi duk abinda mabannaci zai kawo ya ce ga dalilin shi a cikin alkur'ani mai girma idan kai tsokaci zaka ga wannan dalilin shine ya kamata a ga ra'ayin shi ne shi ya kawo shi ya kama a maida mishi da wannan na'am qala ba'd al-mufassirin wasu shashe malaman fassara suka ce hadhihi al-aya 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil wanda ma'abuta ƙarya za su zo ɓanna ila yawmul qiyama ya zuwa ranar qiyama qala wa ana azkuru laka ashya'a mimma zakara Allah fi kitabihi jawaban li kalami tajja bihi al mushrikuna fi zamanina alaina yace zan ambata ma shashin wasu abubuwa wanda Allah madaukaki ya ambata a cikin littafin alqur'ani ba da amsa ga maganar da mushrikan musamman ma wannan zamani namu suke kan shi fa naqulu mu ce gabana haka qala al muallif rahimahullah mustadillan ala anna ar rajula al muwahhid muwahhid satakunu lahu hujjatun ablag yace wannan malam wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ya kawo yayi kawo hujja ne akan cewa mutumin da ya zamanto mai kadaitar da Allah ne da bauta za ta kasance mai hujja mai ƙarhi wa abiyan wadda ta yi bayani min hujjati ghairil muwahhid akan hujja wanda ya zamanto mushriki ne mahma balaga min al fasaha duk yanda ya kai gacce ga iya magana da zaurantan zance wal bayani da bayani kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukaki yake cewa wala ya'tunaka bi masalin da dai duniya ba za su taba zo ma ba da wani misali illa ji inaka bil haqq face sai mun zo ma da gaskiya ina wancan misali da suka zo da shi ƙarya ne wa ahsana tafsira kuma ya kasance shine mafi kyawun fassara da ma'ana ai la ya'tunaka bi mathalin yujadilunaka bihi ba za su zo ma ba da wani misali wanda za su yi kama jayayya da shi wa yulbisuna al-haqqa bil batil wanda za su lillibe gaskiya da ƙarya illa ji'naka bil haqq face sai mun zo ma da gaskiya wa ahsana tafsira kuma wadda ta yi kyawun bayani wali hadha tajidu fil qur'an kathiran ma yaji ma yujibu Allah ta'ala an as'ilati ha'ula'i al-mushrikin wa ghairihim da haka zaka samu su tari a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukaki iya ba da amsa ga tambayoyi na mushrikai wa ghairihim da waninsu li yubayyana azza wa jalla lin nasi alhaqa domin Allah mai girma da buwaya yawa mutane bayanin gaskiya wa sayakunu alhaq bayyanan li kulli ahad kuma da sannu zaka ga gaskiya ta bayyana ga kowane mutum walakin sai dai ha huna amrun yajibu at-tafattunu lahu a nan akwai wani al'amari wanda wajibi ne mutum ya yi tsokaci ya kula da shi ya hankalta da shi wahuwa shi ne annahu layan bagi lil insani an yadkhula fi mujadalati ahadin bai dace mutum ba ya shiga jayayya da wani mutum illa ba'da an ya'rifa hujjatahu face sai ya san hujjar shi wa yakunu musta'iddan li dahriha kuma ya kasance a shirye yake saboda ya tunkuɗe wannan hujjar shi ya rogazar da ita wal jawabu anha ya bada amsa ya mai da murtani akan ta li'annahu idza dakhala domin idan ya shiga fi ghairi ma'rifatin ba tare da sani ba baya da ilimi ma'rifati sahibil sarat aqibatun alai wannan hujja sai ta zamanto za ta kasance mummunan karshe akan shi dan za ka yi shayya dole ne ya zamanto kana da makami na ilimi sannan kuma ka san hujjar wancan abin da ya kawo hujja da ita ka san menene take ne illa an yasha Allah sai dai in Allah madaukaki ya so ya kare mutum daga wannan kama annal insana la yadkhul la yadkhulu fi maidanil ma'rakati kamar yadda mutum bai ya shiga cikin fage na yaƙi ma'al aduwi tare da miki wa illa bi silahin wa shuja'a face sai tare da shi akwai makami kuma da jajircewa da kokari thumma zakara al-muallif rahimahullah sanan mala ya ambata wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yace sayadhkuru fi kitabihi hadha da sanu zai ambata a cikin littafin littafin shi wannan kullu hujjatin dukkan hujjar da ata biha al-mushrikuna wanda mushrikai suka zo da ita liyahtajju biha ala shaykh al-islam rahimahullah domin su kawo hujja da ita a bisa Sheikh al-Islam wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi wa yakshifu hadhihi shubahat kuma ya warware wannan shubuhohi li'annaha fil haqiqati laysat hujajan domin a haƙiƙance ba hujjoji bane ba walakinahu tashbihun wa talbis sai dai abu ne wanda za a yi ruwa-ruwa a yi kama da shi kuma a rikitar da shi a koye shi ina ga muna iya tsayawa a nan abinda muka hudu daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure a kan shi Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله نعم to Allah samu
Na'am. muka san sai ake kamar